بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 4 ga watan rabi'un al-awwal shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 7 ga watan satumba shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 74 insha Allah cikin jirgin darussa daga cikin littafin as-sunnah wallafar al'imam abubakar ibn abi asim rahmatullahi alaih ibn abi asim ya rasu a shekara ta ɗari biyu da ainihin tamanin da bakwai bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan littafi na shi yana ɗaya daga cikin wato muhimman littattafai wanda ahlus sunna suke dogara da shi wajen fahimtar aƙida da manhajin magabata Allah ya saka mishi da alkhairi al-imamu ibn abi asim yana mana darussa game da ƙungiyoyi na ɓata yayi ya kawo hadisai da asarai akan khawarija akan murji'a yanzu kuma ya fara tattaunawa akan daya kungiyar wato ta uku cikin manyan kungiyoyi guda hudu na bid'a da ya lissafo ita ce ar-rawafid wato ɗan shi'a waɗanda suka yi zurfi a cikin shi'anci har ya kai ga suna sukar magabata cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna yarfe su suna kyamatar su har ma su ƙaryata alƙur'ani don su yi ƙazafi da ƙage ga waɗannan magabata cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam zai ci gaba da kawo waɗannan bayanai daga lambar tarjama ta 1015 inda yace haddathana Isma'il ibn Salim qala haddathana Yunus ibn Muhammad qala haddathana Imran ibn Yazid an al-Hajjaj ibn Tamim an Maimun ibn Mihran an ibn Abbas qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر الزمان قوم ينبزون الرافضة يرفضون الإسلام ويلفظ ويلفظونه فاقتلوهم فإنهم مشركون wannan isnadi malam ibnu abi asim ya karɓo shi ta hanyar malamin sa mai suna isma'il ibn salim isma'il ibn salim as-sa'id kenan abu muhammad al-baghdadi wannan yana daga cikin wanda al-Imam Muslim ya kadaitu da riwaya daga gare shi cikin malamai masu kutubu sita shi kuma yace daga Yunus ibn Muhammad Yunus ibn Muhammad al-Muaddib mashahurin malami ne shi kuma yace haddathana Imran ibn Yazid Imran dan Yazid wannan at-Taglibi kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a cikin taqrib layyinul hadith sai kuma shi yake riwaya daga Hajjaj ibn Tamim wanda shi ma da'ifi ne saboda ka waɗannan mutane guda biyu masu rauni ne isnadi ya faɗi ke an maimun ibn mihran daga malam maimun ibn mihran abu ayyuba aljazari babban malami cikin tabi'ai ya ce daga ibn abbasin sai ibn abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda shi kuma ya ce allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya ce sami ta rasulallah sallallahu alaihi sallama ya kulu na ji ma'aiki yana cewa ya kunu fi akhirin zamani qaumun za a yi wasu mutane a ƙarshen zamani yarfuduna al-islam yumbaduna yumbaduna ar-rafida ana ana musu laqabi ana musu laqabi da ar-rafida yarfuduna al-islam suna watsi da musulunci wa yalfizunahu amma abaka kuma zasu ce su musulmai ne su masu kishin addini ne amma ayyukan su da dabi'ar su watsi ne da musulunci gefe guda nabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce faqtuluhum akarkashe su fa innahum mushrikuna domin mushrikai wannan isnadi da'ifi ne wannan hadisi saboda haka yana da rauni Abu ya ala ya ruwaito shi a cikin musnadinsa da Uqaili a cikin ainihin du'afa nasa haka nan al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa haka Abu Nu'aymin al-Asfahani a cikin littafin Sahihatul Awliya haka nan koyi Ibn Adi a cikin Al-Kamil fi Du'afa rijal da wasu malamai da waɗanda ba waɗannan ba haka al-Imam Tabarani ma da limamu Ahmad a cikin fada'ilus sahaba da sauransu za mu ga kamar da aka ambata a cikin isnadin akwai mutum biyu masu rauni duk da na sama da su da waɗanda suke baya abin nan wato mutane ne amintattu kamar shi maimun ibnu mihran ma yana da hadisi a cikin muslim da al-arba'a hakanan isma'il ibnu sari yana da hadisi a cikin muslim amma imran ibnu yazid da al-hajjaj ibnu tamim waɗannan masu rauni ne saboda hadisi ne wanda yake mai rauni ta fuskar isnadi Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta masa ya kawo shi a cikin Abda'ifa a lamba hadisi na 6000 da lamba 267 ya tabbatar da wannan raunin kamar yadda ya hakaito daga malamai irin su Ibn Adi da makamantansu a duk da yake ma'ana hadisin kaga ta dace da irin aikin su waɗannan da ake cewa Ar-Rafida suna ikirarin musulunci amma ayyukan su ba irin na musulmai bane addinin su ba irin na musulmai bane hakanan kuma suna da abubuwa da dama na shirkiyat musamman abin da shafi kaburbura da makamantansu Allah ya tsare mu malam ya sake cewa wa haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana muhammad ibn al-hasan al-asadi qala haddathana harun ibn salih an al-harith ibn abdurrahman an abi al-jilas qala sami'tu aliyan yaqulu li abdullah as-sabai wannan kuma daga malam abubakar ibn abi asim daga abubakar ibn abi shaiba babban malamin nan da yake da riwaya da yawa a cikin wannan littafi shi kuma ya ce haddasana muhammad ibn al-hasan al-asadi daga malam muhammad ibn al-hasan al-asadi shi kuma daga harun ibn salih harun ibn salih hadha majhul ba a san shi ba shi kuma ya ce daga al-harith ibn abdurrahman ibn abdullahi ibn sa'd ko dai shi ko kuma watakila alharif ibn abdurrahman abu abdurrahman al-qurash ban iya tantance waye cikin su ba wallahu alam an abil jilas daga abul jilas shi ma hadha rajulun majhul la yu'raf kamar yadda malamai suke fada shine yake cewa samitu aliyan naji ali dan abu talib radiyallahu anhu yaqulu li abdullahi sabai yana cewa abdullahi sabai wannan da ake ake danganta mai asalin rafidanci wani takadari mai suna Abdullahi Saba'i cewa sayyidina Ali ya ce mishi wailaka kai canka ma afda ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in katamtuhu ahadan minan nas ka daina wannan ƙarya ni babu wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙo mana a ɓoye cikin sirri wanda wai na ɓoye wa mutane ban gaya musu ba ka daina faɗin wannan magana wala qad sami'tuhu yaqulu kuma na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna baina yadai sa'ati 30 kazzaba lalle gabanbanin tashin kiyama za a yi wasu manyan makaryata wanda al'amarin su zai shahara game da ƙarya addini har guda 30 za a yi ta yin su ɗaya bayan ɗaya kafin alkiyama wa innaka ahaduhum ci kuma ni na yarda cewa kai ɗaya daga cikin waɗannan manyan makaryata ne da za a yi wannan isnadi shi ma yana da rauni abu ya ala ya ruwaito shi a cikin musnadinsa amma isnadi ne wanda yake mai rauni wa haddathana Abu Bakr qala haddathana Waqi'un an Shu'ba an Abi Tayyahi an Abi Siwar al-Adawi qala qala Ali radiyallahu anhu la yuhibbuni aqwamun hatta yadkhulu an-nar fi wa la yabghuduni aqwamun hatta yadkhulu an-nar fi bughdi wannan isnadi daga Mala Abubakar ibn Abi Shayba kenan shi kuma yace haddathana Waqi' ya ibn al-Jarrah shi kuma daga al'imamu shubatu bin al-hajjaj al'ataki daga abu tayyah abu tayyah sunan shi yazid ibn humaid al-daba'i an abu suwar wato shi ne hujair ibn rabe al'adawi kenan ƙala wannan tabi ya ce ƙala aliyun radiyallahu anhu sidna ali radiyallahu anhu yana cewa la yuhibbuni a ƙaumun wasu mutane za su ƙaunace ni ƙauna ta yi tsanani hatta ya dukulun na rafiya har sai ƙaunar nan ta kai su wuta agonan shine tafarkin yan shi'a rafida tsanantawa game da ƙaunar sayyidina ali har su wuce makaɗi da rawa har su je su fara yin abin da zai sawarwarta addinin su ya lalata musu nagartar su kamar yadda ake gani wal yughduni qaumun wasu kuma mutane za su ki aliyu hatta yadkhulun nar fi bughdi har su je suna shiga wuta game da kiyar sayyidina ali wannan shi kuma shine tafarkin suwa ne nawasib waɗanda su kuma suke kishiyantan waɗancan masu ƙauna matsananciya ga Sayyidina Ali radiyallahu anhu su kuma sai suka kirkiro bid'a ta kiyayya wanda kiyayya Sayyidina Ali koda ba matsananciya bace bata ce gaba ɗayanta shi ko shi'anci in ya tsananta ne wato san Sayyidina Ali addini ne amma idan mutum ya tsananta shi zai samu matsala amma kinsa kafirci ne fasikanci ne bata ne domin kin musulunci ne kin jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne karkata ne daga tafarkin daidai amma wani ya iya yi ya zama iyakacin matsalarsa kawai shine kuskure ko ijtihadi wanda yake mara inganci ko fasikanci amma wanda ya tsananta to sai ya iya kai shi wuta wannan isnadi ne wanda yake sahihi rijaluhu rijalus shaykhain al-imamu Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito wannan asari a cikin littafin shi Fadailus Sahaba wa haddathana Abu Bakr qala haddathana Waqi'un an Hammad ibn Najih an Abi Tayyah an Abi Habra qala sami'tu Aliyan yaqulu yahlaku fiyya rajulani mufritun fi hubbi wa mufritun fi bughdi wannan ita ma daga Malam Abubakar ibn Abi Shayba zuwa ga Waqi' ibn al-Jarrah daga Hammad ibn Najih daga Abu Tayyah shine wane Yazid ibn Humayd ad-Dabai shi kuma daga Abu Habra Abu Habra sunan shi Shayha Shayhatu bin Abdullah ad-Dabai shine yake cewa samitu Aliyan yaqulu naji sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yana cewa yahlaku fi rajulani mutum biyu za su halaka za su lalata addinin su mutum biyu za su lalata addinin su dangane da mufritun fi hubbi mai wuce makaɗi da rawa wajen ƙaunata wa mufritun fi bagube da wanda zai kyamaci sayyidina ali ya wuce makaɗi da rawa shi ma wajen kyamatarsa wannan isnadi ne hasan wanda mazajen shi mazajen bukhari ne da muslim in banda hammad ibn najih shi ma kuma thika ne shekul albani muhammad nasiruddin ya tabbatar da wannan riwaya da ya kawo a cikin zilalul janna fi takhrij ahadithus sunna waɗannan asari duka suna tabbatar da abin da ake ganin shi na waƙi malam sake cewa haddasana abu bakrin kala haddasana al-mutallab ibn ziyadin an suddi kala malam bakar ibn abi shaiba shi ya bada wannan riwaya daga al-mutallab ibn ziyad al-mutallab ibn ziyad ibn abi zuhairin al-thaqafi kenan an suddi wannan suddi anan sunan shi kamar yadda ya faɗa a ta'aliki ga yanan Ismail ibn Abdullah Rahman Ismail ibn Abdurrahman al-Kufi to sai dai matsalar shine kamar yadda suka ambata lam yudrik aliyan bai rufi sayyidina Ali ba saboda haka akwai inqita'i kenan anan da yace qala sa'ada aliyun al-minbara fa qala sayyidina Ali ya hau minbari sai yace Allahumma la'an kullu mubghidin lana ghalib ya Allah ka tsine ma duk wani wanda yake kin mu da ya kai matuƙa wajen kin mu qala ya sake cewa wa kullu muhibbin lana ghalin Allah ka tsine ma duk wani wanda yake mana matsayin ciyar kauna wadda ta wuce ka'ida ta shari'a wannan isnadi yana da rauni saboda wannan inqita'i dake wannan gaba wa haddathana Muhammad ibn Mahdi qala haddathana Abdul Razzaq an Abdullah ibn Kathir an Shu'ba an Amr ibn Murra an Abi al-Bakhtari qala قال علي رضي الله عنه ليحبن ليحبني قوم حتى يدخلهم حب النار وليبغضني أقوام حتى يدخلهم بغض النار wannan isnadi shi ma ta hanyar malam Muhammad ibn Mahdi daga Abdurrazzaq ibn Ma'mar as-San'ani kenan Abdurrazzaq as-San'ani babban malamin nan an Abdullahi ibn Kathir daga malam Abdullahi dan Kathir daga Shu'ba ibn Hajjaj daga Amr ibn Murra ibn Abdullahi al-Kufi daga cikin rijalul jama'a daga Abul Bakhtari shine Sa'id ibn Fayruz Abul Bakhtari kenan da shi ma a wannan gaba akwai inqita'i domin Abul Bakhtari shi ma lam yudrik Ali radiyallahu anhu yake cewa sayyidina Ali radiyallahu anhu ya ce la yuhibbani aqwamun ko qaumun wasu mutane za su kaunace ni hatta yudkhilahum hubbin nar har sai sun je ƙaunar da suke mini ta kai su wuta wale ya bugidu ne a ƙuwamun wasu mutane za su ƙyamar sayyidina ali hatta yi da khilahun bugdi annar har sai ƙyamar da suke sayyidina ali ta kai su ainihin wato wuta wannan shi ma al'imamu ahmad ya ruwaito shi a cikin fada'il fada'ilus sahaba wa haddasana ahmad ibn muhammad ibn al-husayn ibn ja'far قال حدثنا خلاد ibn Yahya. قال حدثنا حسين ابن عقيل عن عائشة بنت بنت بجدان قالت قال لي علي يا يبنة يا يبنة البجدان يبنة بجدان فقلت لبيك يا أمير المؤمنين قال يهلك فيا يهلك فيا رجلان محب مفرد ومبغض مفرد wannan isnadi daga wani malami mai suna Ahmad ibn Muhammad ibn al-Husayn ibn Ja'far a cikin littafin tabaqatu al-muhaddithina bi Asfahan na Abu Nu'aymin ya mushi tarjama da yake cewa kana sakhiyan min ar-rijal wani mutum ne cikin malamai mai tsananin kyauta mit'aman mai yawan ciyar da talakawa kathiral ma'arufi wanda yake mai hali na kirki ya rasu shekara ta 264 Allah ya gafarta masa ya sannan kuma ya masa tarjama mutawwala mai tsayi shine malamin da al-Imam Ibn Abi Hasan Asim ke riwaya daga gare shi anan shi kuma yace hadasana Khallad ibn Yahya Khallad ibn Yahya ibn Safwan As-Sulaimi ana cewa As-Sulaimi ana kuma cewa As-Sulami mutumin garin Kufa ne ana mashi alkunya da Abu Muhammad al-Imam al-Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi sun fitar da hadisin sa a cikin littattafansu shi kuma ce haddathana Hussein ibn Aqil daga wata mata mai suna Aisha bintu Bajdan Aisha bintu Bajdan hadhihi majhula lam tu'raf ba a san tarjumarta ba ita ce aka ce ta ce Ali ibn Abi Talib bin Amirul Mu'minin radiyallahu anhu yana cewa ya ce da ita yabnata Bajdan ya ke wance faƙultu shi na ce labbaika ya amiral mu'mini na amsa maka na amsa kiranka ya sarkin mu'minai sai ya sake ce mata ya halaku fiye rajulani mutane biyu nau'in mutane guda biyu za su halaka game da al'amari na muhibbin mufrit wa mubgidun mufrit mai tsananin ƙauna da mai tsananin ƙiyayya dama shi duk abu idan mutum ya tsananta ya tsananta yana iya wuce makaɗi da rawa ma sha da hadha dina ahadun illa galabahu ana so komai mutum ya zama tsaka-tsaki wa kadalika ja'alnakum ummatan wasata al-istiqama wasatiyya ce tsayawa tsaka-tsaki ba tare da muhayada ko karkata ba wallahu a'lam wannan isnadi kamar da muka ambata yana da rauni saboda wannan illa ta wannan mata da ba a santa ba wa haddathana Abbas ibn al-Walid an-Narsi qala haddathana Bishr ibn Mansur qala haddathana Sufyan an al-A'mash عن زكوان عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أهدهم ولا نصيفة wannan isnadi daga malam Abbas ibn al-Walid an-Narsi daga malam Bishr ibn Mansur Bishr ibn Mansur Abu Muhammad al-Basri as-Sulaimi yana da hadisi a cikin Muslim da Abu Dawud da Nasa'i shi kuma yace daga Sufyan wannan Sufyan al-Thauri kenan Sufyan ibn Sa'id al-Thauri al-Imam daga malam al-A'mash Suleiman ibn Mihran al-Kufi daga Zakwan Zakwan shine wanda aka fi da suna Abu Salih Samman Abu Salih Samman shine Zakwan mai riwaya daga malam Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda sayyidina Abu Sa'id yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce la tasubbu ashabi kar ku dinga zagin sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadi na rantsi muku da Allah wanda raina ke hannunsa law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba da ɗayan ku zai ciyar da kwatankwacin girman dutsen uhud na zinare ma balaga mudda ahadihim ba zai kai ladan mudu guda na koma menene sahabi ya bayar ba wala nasifa kai ba zai ma kai rabinsa ba wani hadisi hadisi ne mashahuri ingantacce kowa kusan ya san shi hadisi ne wanda yake cikin as-sahihain bukhari da muslim sun ruwaito shi da sauran malamai abinda ya faru a hadisin wanda ya zo da kissar mai ya faru sayyidina abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu daya daga cikin al'ashara al-mubashsharuna bil janna ɗaya daga cikin as-sabiqun al-awwalun ɗaya daga cikin manyan sahabbai makusanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya mishi baiwar arziki da wadata din shine suka samu sabanin ra'ayi a wata magana da shi da Khalid ibn al-Walid ɗaya daga cikin manyan komandoji na musulunci tare da cewa shi a wajen musulunta na baya ne bai musulunta da wuri ba daga baya musulunta da saboda haka darajar sa bata kai darajar wannan sahabin ba abdurrahman dan auf sai khalid sai ya fusata sai ya maganganu na kamar kace ya zazzage khalid wannan abin nan bin Abdurrahman dan Auf ya gaggame maganganu irin kama a ce ya mai rashin kunya ya raina na gaba da shi shine labari ya kai gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzo Allah ya fusata yazo yake musu wannan magana ce kar ku dinga zagan mun sahabbaina kamar a ce shi Khalid din ba ma sahabi bane ke kamar shi yanzu ba sahabi bane wani ne can cikin mutane ghairu sahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi wannan fadan kuma ya mushi ya faɗi wannan ka'idar game da sahabbai idan muka kalla hadisin zamu ga na farko kaga hani da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi game da dagin sahabbai ya nuna haramci sannan sai mu kalli me malamai suka fassara ma'anar sahabbai duk wani kullu kamar yadda Ibn Hajar yake faɗa mallaki annabi sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata alal islami wa in takhallalat baina dhalika riddatun alal asah duk wanda ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ido biyu da shi ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da makawo ne inda ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga shi ba su ido biyu ba sun yi dai rayuwa ya zo inda annabi yake sallallahu alaihi wasallama ya musulunta ya rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu kuma da imanin sa ko da an samu matsalar ya taɓa yin rida kamar wasu wanda suka samu matsalar rida bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan suna cikin sahabbai to duk wanda ya shiga cikin wannan tawagar to haramun ne ka zage shi haramci na musamman kamar yadda akwai haramci ga magarin zagin musulmai gaba ɗaya wannan kuma wani haramci ne keɓantacce sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ambaci wani abu wanda shine ƙa'ida game da wato me za a ce ne kamar harajin zagi harajin zagi a yana daga cikin hasaidul alsina da annabi ce za su kai mutane wuta ko to idan ka zagi wani rana alkiyama idan an je inna ma hiyal hasanatu was sayyiat inna ma hiyal hasanatu was sayyiat saboda idan sa'an ka ne a rayuwa ko zamanin ku daya ta yi irin aikin lada da zanabin da kuke yi kusan daidai gwargwado ne in kana da lada miliyan biyar halashi ma da lada miliyan biyar so da ka yana da sauƙi ka iya bin shi a lahira amma waɗannan ba za ka iya bin su ba a lahira ko mun gane ba za ka shi ne ma'ana wannan kwatancin ba za ka taɓa iya bin su ba a lahira so da ka kai tsaye kai mufulisi ne ko kun gane misali na biya ambaci wannan sau ya ce ko da ɗayan bai ambaci yawan sallah ko yawan jihadi ko yawan karatun alƙur'ani sai ya ambaci abin da da shi ne nan da nan ake samun lada mai yawa al'infaƙ su kuma sun yi infaƙin nan a lokacin da babu a lokacin da ikhlasi kawai ke sa a infaƙin a lokacin da suke cikin wahala da ƙunci suka yi don haka wanda di ya shiga cikin wannan badakalar ya zawa kan shi aiki jama'a ta ka dole ka tausaya ma jahilai cikin mutane waɗanda aka saka sa cikin addinin shi'a waɗanda ga mutum bai ma san damarsa daga hagunsa addini ba amma yana iya buɗe baki yanzu a facebook sai gaji ya buɗe baki ya yi bidiyo ko ya yi audio ko ya yi rubutu yana zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin tausayi ne abin a kame hannunsa ne in za a iya abin ai masa nasiha ne ai mai addu'a Allah ya shirye shi saboda kan shi yake halakarwa a ayat qur'ani ta tabbatar da wannan ka'idar da annabi sallallahu alaihi wasallam fara nan fadan Allah la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fati wa qatal hatta a cikin sahabbai din ulaika azamu darajata min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna tsakanin waɗanda suka yi imani kafin fatu da wanda suka yi a bayan fatu din Allah ya ce ba ɗaya bane infaƙin da wanda suka yi na farko din nan musulman da suka musulunta a makka da wanda suka musulunta bayan fatu makka da mutallaka da wane ne da wane ne Allah ya ce ba ɗaya bane duk da dukkaninsu mutanen kirki ne ababen yarjewa a gurin ubangiji madaukakin sarki a wata riwaya wadda take cikin kitabul musafaha na albarqani kamar yadda ibnu hajar ya kawo a cikin fathul bari ya bada wani ƙari cewa law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban kulla yawmin ibnu hajar kuma ya ce wa hadhihi ziyadatun hasana da a ce wai ba so ɗaya kawai za ka yi wannan infakin ba a ce kullum aikinka kenan kullum aikinka kana da dukiya ma dutsuwa kuma kalli girman dutsen uhudu Allah ya ji kamar albani namu da yake cewa sun taɓa zuwa da wani malamin su na jimba na manta ba a tsiyatu muhammad salim ko suka hau mota suka kewaya awoyi ne aka yi kafin a kewaye dutsen uhudu don da yake kallon dutsen uhudu ko a tv ne ka san ba karamin waje bane to a ce girman sa na zinare sannan kuma Allah ya baka imani da ƙarfin hali da takawar da zaka dinga infakin sa kaga wannan shi ma wata wata falala ce da ba saba ganin ta ba mutumin da yake da zinariya ko da girman bulo ne inci tara zai wuya ya iya ce da shi da lahira sai ya fara tunanin ya zai ya karu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko law kana ibnu adama wadiyan min zahabin labtaga an yakuna lahu wadiyai da dan adam zai samu wani fage ko da cikin masallacin nan ne a ce duka waya hausin shi ne na zinariya abin da zai fara tani shine ya za a yi saninka haka wani kasuwanci za a yi su karu ya za a yi hodin ɗinsa a koye ya ƙara daraja me za a siya a siyar suwa za a ba wa bashi da ruwa wani kaya za a je a siyo a china a kawo su nigeria wani kaya za a fitar da su ga nigeria a kai su ingila don da yake da wannan kudin tunanin zai dinga yi kenan ba haka bane dan kai ma da ka samu miliyan biyar me za ka fara tunanin to wai wani kasuwanci zan fara wannan shi ɗabi'a ɗan adam ba yadda za a iya samu miliyan biyar kawai yanzu ya fara tunanin to yanzu ina ganin bari kawai a zo duk juma'a a dinga dafa abinci ana cewa sai ta kare miliyan biyar nan da wuya wani wannan tunanin to sai zama kai kayi wannan tunanin kuma kana aikatawa kuma da ikhlasi Allah ya karba to ladan da zaka samu bai kai abin da sahabi bai samu ba idan ya ci yadda mud ko ko ko nasif sai aka faɗi shi mudin ma ba a ambaci na mene ba shin mudin gyaɗa ne dabino ne masara ne garin kwaki ne ko ma menene lafazin nasif yana da yana da hanyar karanta shi guda hudu kamar yadda malamai suka fara ana iya cewa nisfu ana iya cewa nasfu ana iya cewa nusfu ana iya cewa kuma nasif dai yana iya zuwa haka a larabci al-imamu al-baydawi kamar da ibnu hajar ya kawo a cikin fatul bari daga baydawi yake cewa ma'anar hadith la ينال أحدكم بإنفاق مثل أهد من الذهب ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نسبة ita shine ma'ana hadisin a ƙararansa shine wani wanda ba sahabi ba ba zai taɓa samun lada don ya ci yadda girman zinare na dutsen odu ba zai samu ladan da wani sahabi zai ciyar idan ya bada wato mudu guda na abinci ko mudu guda na wani abu ba ya ce wasu ba haɗa tafadul shi ne ƙuwatul ikhlas mai yasa aka samu wannan bambancin shi ne ƙarfin ikhlasi ya ce da kuma ƙuwatul haja wa azami shidda ƙarfin buƙatar da ake da shi a lokacin da kuma tsananin da ake ciki muna nuna cewa ƙarfin ikhlasi yana yi bambanta lada mai sallah a bayan limami guda amma kuma wani a cikin sahun ya fi wani samun lada saboda ya fi shi gyara ikhlasinsa yana haka nan lokacin da ake cikin tsanani yana iya sa a samu ƙarin lada a wajen ciyarwa da lokacin da ake cikin wadata ko kuma ciyar da wanda suke cikin tsanani zai za ka iya samun lada fiye da ciyar da wanda suke cikin wadata ko mun gane wai tsin wata ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira kagun da aka aka ambata duka masu tsananin bukata ne miskin wa yatim wa asir watakila ya fi ladan ya fi na sadiq wa gani ko walmadu'u ilal walima misali ko mun gane to cewa da suka yi a cikin tsananin nan ya ba su wannan girman ladan da aka ba gane sirrin ɗaukakar da sayyidina usman suka samu su irin wannan maɗuɗin dukiyar da ake ganin ba za a iya ce da ita ba ita ɗin suka ciyar ba ma wanda suke tanan za su yi kasuwanci wadda an ma siya an ba da riba riba kuma ta kai ta kawo amma su ya ce ba ma son wannan riba mun riga mun siyar a riba da tafi wannan a lahira wani ma ya zo ya taya ya ce a'a raƙumi ne an ce guda dubu uku da laftin kayansu da komai sun dawo daga ƙasar sham kuma ana jira an riga an gama yin bukin mutane ina son kaya kaza ina son kaya kaza an riga an gama rubutawa ya ce ba zai siyar ba ya ce duka ɗauka a ba sahabbai kowa ya aje guziri a gidansa abin hawansa hau zuwa yaƙi abincin su ci a matsayin guzirinsa na yaƙi kuma a yaushe fi sa'ati la usra kaga shine tsananin ko shine annabi ya ji wannan irin dadin ya bashi bushara da Allah ya mai kamar da haka wani wani wanda bai taba ciyar da koda ko da raƙumi guda a musulunci ba bai da kunya bayan shekara dubu da ɗari biyar tsakanin zamani zai iya buɗe baki ya zage waɗannan bayan Allah jama'a kuma ya ce addini yake ta yaya addini zai zama haka ta yaya addini sai nake ko aboko yanzu aka ji kana zagin su saddauna to an san kai aboko baka da albarka ko farfesa ne kai za a ci wannan alamar bai da albarka aboko ya zagi su saddauna ya zagi su tafawa balewa su malam sa'adu zungur su wane ne waɗannan dai a salafa wannan da ake ganin su jilul awwal na 'yan bokon arewa nan da ka zage su za ga cewa ina wannan ya fandari babu albarka a bokonsa to wallahi mutum yace zai musulunci kuma ya zage waɗannan ar-ra'ilul awwal Allah gafarta musu ƙara musu ƙara musu falala da yardarka to da haka wannan yana nuna wato falalar ciyarwa a lokacin tsanani da falalar kuma ikhlasi wajen duk wani aikin alkhairi da za ka yi da kuma cewa ba zai yiwu wani ya kamo sahabbai a samun falala ta fuska waɗannan ayyuka ba. Allah ya riga ba su wannan falalar kuma bai tsara cewa a sunna ta sunnar Allah wani zai kamo su ba. Ko da wani ya zo ya yi wani abu irin nasu ko ya kwatanta irin nasu to ba zai kamo su. Wannan sahabbai kenan a dunkule banda kuma falalar da ɗaiɗaiwa suka samu kamar shi Sayyidina Uthman kamar Al-Ansar wanda su ma sun shahara wajen aikin alkhairi da dukiyarsu da rayuwarsu da komai nasu kaman mutanen Yaman al-Ash'ariyun wanda su ma sun shahara wajen muwasa da alkhairi da sauran sahabbai duk gabaki da Allah ya kara musu yadda dama dai malai yana kawo mana hadisai ne wanda suke nuna hani game da zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake nufi da zagi kuma shine duk wani abu da ya zama batanci wanda al'adance idan an ji za a ce kai zagi a shari'a zagi ce ƙazafi zagi ne cin mutunci zagi ne yarfe habaici da canza falala zuwa abin aibatawa da da bibiyar wasu kurakure na ɗan adanci don a kamba masu duwane yana cikin zagi na fata mun gano wannan abinda kai ma don an maka za ka ce an zage ka ko an ci mutuncinka ko an aibata shugabanka ko an aibata ƙungiyarka to in kai wa sabai wannan ka faɗo cikin wannan bala'i al-imamu nawawi da yake sharhin wannan hadisi a cikin sharhin muslim yake cewa wa alam anna sabba sahabati min al-fawahish al-muharramat ka san da cewa zagin sahabbai yana daga cikin alfasha da aka haramta sawa'un man labasa al-fitnata minhum wa ghayra shin sahabin nan wanda ka zaga mutum ne wanda ya cakuɗe ɗaya da rigingimin nan na jamal da sifina da sauransu wa gairahu ko wanda bai yi ba akwai wanda sun shiga cikin wannan rigima suna wannan bangare ko suna wancan ko kuma wanda suka kauce daga bangarorin gabaki daya to dukkanin su ba abin zagi bane li'annahum mujtahiduna fi tilkal hurub muta'awwilun shi saboda wannan yaƙen da suka yi sun yi su ne bisa ijtihadi abinda suka fahimta kuma ta'awili ne suka yi saboda haka ba a zagin su ba a aibata su ba a cin mutuncin su sai dai a ambace su da alkhairi a kuma nema musu gafara to in dai mutum shi musulmi ne kuma dan arziki kuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake so kuma shi yake bi annabi ya hana a zage su in dai annabi kake bi to kai ka bi umarnin da yayi na hani dan shikenan ka zauna lafiya wa haddathana abbas qala haddathana bishr ibn mansur qala haddathana shu'ba an al-a'mash an zakwan an abi sa'id qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi mithla wannan isnadin shi ma ila ta hanya abbas ibn al-walid an-narsi daga malam bishr ibn mansur daga shuba ibn al-hajjaj al-ataki al-imam amirul mu'minin daga malam al-a'mash suleiman ibn mihran daga zakawan shine abu salih as-samman daga malam abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbu ashabi mithluhu wannan shine irin isnadin dake cikin bukhari da muslim na riwaya wa da sana abu bakrin qala da sana abu muawiya an al-a'mash an abi salih an abi sa'id قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي مثله wani isnadin ne sake kawowa dai har ila yau zuwa ga al-A'mash wato yanzu wannan mutaba'a ce ga ga shu'uba kenan ta hanyar malam Abu Muawiya Tabdarir zuwa ga al-A'mash zuwa ga dai Abu Salih din daga Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wanda wannan shine irin isnadin dake cikin musannad na Ibn Abi Shayba wanda kuma Bukhari ya ambace shi mu'allakan inda yake cewa tabahu jarir wa abdullahi ibn daud wa abu muawiya an al-a'mash ya ambaci mutaba'at din na waɗannan mutanen gabaki ɗayan su jarir ibn abdul hamid da abdullahi ibn daud da abu muawiya rahmatullahi alal jami' wa haddathana abu bakr qala haddathana abu muawiya qala haddathana al-a'mash an abi salih an abi sa'id al-khudri qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mithla ha ila ya kara wannan takrar ne kawai takrar ne ash-shaykh al-albani malam muhammad nasiruddin yake yana ganin kamar cewa wannan takararin kaman kuskure ne daga masu kwafewa domin ka lura abu iri ɗaya ne da lamba da ta gabata da wannan ko mun gane abubakrin haddasana abu muawiya al'amash abu salih abu sa'idin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tusubbu ashabi iri ɗaya ne kwabo da kwabo to sai yake ganin shi a shekul albani yana ganin din da aka yi wannan kamar ta yiwu kawai maimai ne na alƙalamin mai kwafewa ba tare da ya faɗa ku cewa ya rubuta abin bai sake rubuta shi bai da wata fa'ida game da shekul albani yake faɗa wallahu alam yayin da shi kuma al'imamu alhafiz ibn hajar yana ganin cewa akwai abin da ya faru ne na kuskure wajen rubutun cewa ɗaya daga cikin riwayoyin guda biyu riwaya ce daga abu huraira wato ya kamata an abi salih an abi huraira iyanan ne kuskuren ba maimai ne kawai ba da aka zo kuma sai wancan abin da ke cikin kwakwalwar mai rubutawan kawai sai sake dawowa duk da yaya ne dai babu dai wani wani iskali wallahu ta'ala a'lam قال أبو بكر بن أبي عاصم أحسب بن حموية ذكري بن, بن يحيى حدثنا غازوني إسنادي كما دي بدو أبنا مالا أبو بكر ɗan gida Abu Asim yake cewa ina tsammanin ina iya tuna kamar malam Hammawaihi ko kace Hammawiya kamar da malamai suke faɗa mai suna Zakariya ibn Yahya al-Wasit yana yana ya koya mana ya ce haddasana Ibrahimu ibnu Sa'adin kala haddasana Ubaida ibnu Ra'ita at-Tamimi kenan al-Mujashi mutumin Kufa ne al-Imam Tirmidhi ya kade ta da riwaya a cikin littafin sa daga gare shi ana Abdurrahman ana Abdullah ibn Abdurrahman wannan Abdurrahman Abdullah ibn Abdurrahman a wannan isnadin shi ya ba da matsala domin an yi saɓani an samu ittirabi an ambace shi har kala hudu ambatan da aka masa abdullahi ibn abdurrahman abdullahi ibn kaza abdurrahman ibn kaza har kala hudu kamar da shekul albani ya tattauna akan isnadin a cikin abda'ifa a lamba hadisi na 2901 ya kawo maganganun ya kuma karkata zuwa ga cewa isnadi ne muttaribi saboda wannan ikhtilafi da ba a san da za a yi da shi ba to shi ke cewa daga abdullahi bin mughaffal kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce daga annabi sallallahu alaihi sallama annabi ya ce ittaqullaha fi ashabi ku ji tsoron Allah game da al'amarin sahabbaina la tattakhiduhum gharada kar ku dauke su karan bara ku dauke su target na zagi target na aikawa da duk wata bakan magana da wata mummuna irin yadda wasu suka mai da sahabbai yanzu wasu ma sai su ce ai kamar yadda wato gulatu shi'a da gulatu rafida suke cewa ta cewa suke ma ai duk bala'in da ake ciki a duniya sahabbai ne suka ja duk wannan bala'in da ake ciki na zamanin tunubiyya din nan da wanda aka yi a baya to agun su duka sahabbai ne suka ja saboda sahabbai ba su yi wani abu da su suke tunanin ya kamata a yi ba kaga wannan mugun alkaba'i ne da ta'anniti eh Allah ya gafarta ma waɗannan sahabbai ya ƙara musu yadda man ahabbahum annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya kaunace su fa bi hubbi ahabbahum to ya kaunaci sahabbai ne saboda yana kaunata wa man abghadahum wanda yake kin su fa bi bughdi abghadahum yana kin sahabbaina ne saboda yana kina wa man azahum wanda da ya cutar da sahabbaina inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqad azani to ni yake cutarwa wa man azani wanda da ya cutar da ni faqad azallaha ya cutar da Allah ubangiji madaukakin sarki waman azallaha yushaku an ya'khudha wanda duk yake cutar da Allah to wata rana ko Allah zai kama shi ya jira lokaci wannan isnadi yana da rauni kamar yadda muka ji Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin tarikh dinsa haka nan Tirmidhi ya fitar Baihaqi a cikin al-I'tiqad shi ma ya fitar da shi al-Imam Ahmad a cikin Fadailus Sahaba haka nan Ibn Hibbana haka nan Uqayli haka nan Abu Nu'aym a cikin Hilya da sauran wurare da aka fitar haka Baihaqi ya yi a cikin Shu'abul Iman shi ma ya fitar da shi kamar da muka ambata kuskuren ya faru a gun abdurrahman ibn ziyar ko abdurrahman ibn abdullah ko makamancinsa da malamai suka ambata duk da yake ma'ana hadisin tabbatacciya ce akwai riwaya ingantacciya a cikin sunan ibn maja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba al-ansara fa bi hubbi ahabbahum wanda ainihin wato yake kaunata ansaru yana kaunata su ne saboda kaunata haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mai kauna ansar sai mumin babu mai kin su sai munafiki sanan su kuma quraishi zamu zo mu ji babuka na musamman ma akan falalarsu waɗannan biyun kuma dama su ne asalin sahabbai al-muhajirun wal ansar da sauran waɗanda suke kewaye da su saboda ka ta fuskar ma'ana wato hadisin ya tabbata amma ta fuskar isnadi isnadin shi na da rauni kwarai da gaske وحدثنا أبو علي الحسن بن البزار قال حدثنا الحيثم بن خارجة قال حدثنا شهاب بن خراش عن حجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم بن عن إبراهيم عن القمة قال دجمالا علي أبو علي الحسن بن البزار الحسن بن محمد بن البزار شكم يجي حدثنا الحيثم بن خارجة الحيثم بن خارجة شكم يجي دج شهاب ابن خراش ابن حوشب الواسط يا حديثي أتكلم سنن أبي داود كذي shi kuma yace daga Hajjaj ibn Dinar al-Ashja'i kenan daga Abu Misharin at-Tamimi daga Ibrahim an-Nakhai kenan daga Alqama ibn Waqqas qala yace sami'tu naji wato aliyan alal minbari sayyidina ali radiyallahu anhu akan minbari fadaraba bi yadihi alal ala minbar al-kufa yana sa hannun shi yana taba minbarin yaqulu yana cewa balagani anna qauman yufaddiluni ala abi bakrin wa umara ya ce na ji wasu mutane suna ƙoƙarin su fifita ni akan abubakar da umar wato yana jin kishin-kishin irin ra'ayoyi na su 'yan shi'an da irin tashin-tashin da suke so su tayar da da ya ji wannan magana sai ya zo ya hudu ba ya ce laukuntu taƙaddamtu fi zalika la'aƙabtu fi ce da a ce na riga na yi bayani akan falalolinsu da cewa suna sama da ni sannan kuma aka zo ana yin wannan da kawai zan kama mutum ne mashi hukunci walakin ni akrahul uqubata qabla taqdima amma bana so ne mutum hukunci kafin na mishi bayanin rashin dacewa abin da yi shi sa kullun daga mu kafa a wannan karam man qala shay'an min hadha fa huwa muftari duk wanda ya faɗi wata magana irin wannan cewa ni Aliyu dan Abu Talib radiyallahu anhu na fifici Abu Bakr da Umar radiyallahu anhu ma ce to wannan kage yake iftira'i ne shaci faɗi ne eh ba ta da asali wannan magana alaihi ma alal muftari duk zunubin da ke kan masu shati bada addini yana kan shi wanda ke kirkirar ƙarya cikin addinin musulunci zunubin shi shine wato babban zunubi ne wa anta qul ala allahi ma la ta'lamu kamar da ibnu qayyim yake cewa daga shin ayu qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ba wannan ba illa ma harama rabbiyal fahisha ma zahara minha ma batana wal isma wal baghi bi ghairi haqqi wa an tushriku billahi ma lam yanzil bihi sultan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu ibnu qayyim yace wannan jeren giyar an jera ta ne ta fuskar munin zunubin saboda ka zunubin danganta wani abu ga addinin Allah wanda yake ƙarya ne a ta fuskar muni ya ma fi shirka kaga sai da aka ambaci shirka sannan aka ambaci shi sai yace a man qala shay'an min hadha fa huwa muftarin alayhi ma alal muftari inna khayran nasi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle mafi alkhairin bil adama gabaki daya shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakar wa umar a wannan al'umma bayan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya fi kowa falala ko mutane suka fi kowa falala da daraja su ne abu bakarin radiyallahu anhu wa umar radiyallahu anhu wannan da shahadar sayyidina ali radiyallahu anhu wa kad ahadathana ahadathna ahadathan yace mu kuma su aliyu da sauran sa'anninsa ya ce mu kuma mun zo mun yi wasu abubuwa mun shiga cikin wata rigima rigimar shugabanci rigimar kaza rigima kaza iri daban-daban ya ƙadillahu fiha ma a habba Allah ne zai mana hukunci da abin da ya so a kai wannan cikin tawalu'unsa ne da kuma cikin nuna nadama akan abubuwan da suka faru na waɗannan rigingimu domin rigingimun da suka faru kusan duk wanda ya participating a cikinsu cikin manyan nan ya yi participating ne dama a galibi ragaman an iradati kawai babu yadda ya iya akwai rigima da in ta zo baka isa ka kuje mata ba sai ka yi ta amma kuma suna yi ba su jin daɗi kuma daga baya suka yi ta nadama sai dina ali yazo yana cewa hasan ɗansa ya ce kaga ka ta min nasiha cewa ka a shiga rigiman nan a lokacin ban fahimta ba ashe ra'ayinka shi yafi domin shi dina ali ya ɗauka kawai zai dawo da su mu'awiya cikin ɗa'a ne a ci gaba da zama yadda yake rikici ya ƙara faɗi ya ta faɗaɗa har ya kai ga yadda yake ba a iya dawo su cikin ɗa'a ba kuma gashi an kakkashe mutane sannan zukata sun ƙara nisa fitintunu sun ƙaru al'umma ta ƙara rabuwa sai ya zama baya jin daɗin abin da ya faru tare da cewa ya fi su gaskiya a fada inda taqiq sayyidina ali ya fi sayyidina muawiya gaskiya a wannan fada ya fi su janibin gaskiya da tare da shi ta fita su aka yi ta kanta aisha ta zo tana ce ma sayyidina abdullahi dan umar cewa me yasa baka hana ni ba me yasa baka hana ni ba yace to ai na ga wani mutum ne wanda ya riga ya mallaki al'amarin ki sune su talhatu kenan yace yace ni ban yi tsammanin an hana ki zaki hana ba yace ai ko da ka hana ni baka kyauta min ba sura ka duka wannan rigingimun da suka yi shine sayyidina ali yake cewa mu kuma waqad ahdathna ahdatha mun shiga cikin rigingimu na siyasa na tattali na shugabanci fallahu Allahu fiha yaqdi Allahu fiha ma ahabba kamar yadda Amr dan As yake faɗa ne radiyallahu anhu yace da ba ma san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ba ma san shi yace da mun mutu lokacin ko yace da ƴan mutane mu Abdullahi ne yake faɗa dan shi ko Abdullahi dan Amr dan As yace muka zo kuma muka musulunta muka kaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muka zama mun fi san shi fiye da komai fiye da kowa yace da mun mutu a lokacin cikin wannan yanayin da muna fata kai tsaye za mu tsira yace sai kuma aka zo aka sake juyawa muka yi shugabanci muka yi wa'azi muka yi fatawa muka yi raddi aka yi rigingimu yace to wallahi ba mu san da Allah zai da kowa la hawla wala quwwata illa billah wannan fa sahabbai kenan jama'a suke da wannan irin tsoro kuma dama yana da gaskiyar alamar mumini ya zama yana yana jin tsoron al'amarinsa bainar ragabati war rahaba in zai magana akan mu'mine kuma yana musu fatan alkhairi yana fatan su tsira su zama sun samu falahi Allah gafarta musu ka ƙara musu rahama wannan isnadi ne kyakkyawa saboda Shihab ibn Khirashin din can saduqun ne al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi a cikin Zawaidul Musnad hakanan kuma wato Abu Awana shi ma ya ruwaito shi وحدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا عبد الله بن السري آه وكان من الصالحين أم محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى مالا يحيى أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم دقى خلف ابن تميم آه ابن مالك آه البجلي كنا wannan wani bararren bawa ne ga al-ja'da ibn hubaira sunan shi khalaf ibn tamim shi kuma daga abdullahi ibn as-sari wa kana min as-sali abdullahi ibn as-sari al-antaqi wani zahidi ne amma akwai inqita'i tsakanin shi da muhammad ibn al-munkadir sannan kuma yana da irin wannan raunin na sufaye na masu bauta rashin kulawa da al'amarin tantance karatunsu sun shagaltu da abin nan da gyaran zukata shi ne ce daga muhammad ibn munkadir daga jabiru dan abdullah allah ya kara masu yadda tsakanin jabiru da sayyidina abdullahi dan tsakanin muhammad ibn munkadir da sayyidina jabiru dan abdullah ma akwai yanke tsayi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo allah yace idza la'anat akhiru hadhihi al-ummati awwalaha idan aka yi lokacin da ƙarshen wannan al'umma suka fara tsine wa farkonta wato waɗannan ‘yan baya da suka rayu a waɗannan ƙarnoni na nan baya-baya su fara buɗe baki suna zagin al'umma da suka rayu a farkon musulunci faman kana inda hu ilmun falyuzhiru nabi ya ce wanda da yake da wani ilimi ilimin tauhidi ilimin aqida ilimin manhaji ilimin alqur'ani duk wani ilimi da zai taimaka wajen yaki da wancan barnar ta tsinuwa ga magabata sai kai marmaza ka bayyana wannan ilimi a lokacin karantawa za ta zama wato wajabcinta akadu ya ƙara ƙarfi yace fa in fa inna katima ilmi ka katimi ma anzalallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yake boye ilimi kamar wanda yake boye abinda Allah ya auka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar bai hude ne kenan wannan isnadi ne mai rauni saboda wannan inkibai kaga wannan yana daga cikin amana ilimi na na ahlus sunna hadisan nan da dama za su taimaka za su bada dama a rafki mutanen nan ko amma tunda ba su inganta ba dole haka za a ce ba su inganta ba za mu rufa ido mu ce a tunda suna goyon bayan abin da muke so kawai bari mu bari mu ce kawai sun inganta yadda su suke yadda yan ɗariƙu da yan shi'a da duwan ɗan bid'a duk abin da zai lalubo ya goyi bayan bid'a sa ba ruwan shi da ingancin shi ta fuskar riwaya ko inganci ta fuskar kafa hujja shi dai kawai goyi bayan son zuciyarsa to wannan ba manhaji ne na ilimi ba manhaji na ilimi shine duk abin da bai tabbata a isnadance ba kar a tabbatar da shi da abin da bai tabbata ta fuskar dilala ba ka a ce za a tabbatar da shi da ƙarfin tsiya sai an murɗe wannan ba daidai ba ne amma dai ha'ila yau wannan ma'ana ce mai kyau ta fuskar wato cewa a zamani wanda aka samu irin wannan barnar zai zama tsananin buƙatuwa zuwa ga bayyana ilimi zai zama abin nema ne Allah ya saka mala albani namu da alkhairi Allah ya mashi rahama a wannan gari namu na Zaria tun fiye da shekara arba'in da suka gabata aka samu irin wannan yanayi ko kace shekaru dai arba'in ko ƙasa da haka da aka samu wato tsiraitar abin nan bazara ta farko aka iya cewa da shi na farko da aka yi na shi'a a ƙasar nan a garin aka dasa shi ta hannun shi wannan ibrahim yakubu wanda ɗalibi ne a nan abu kai su iran aka je aka musu barbarayen yawa suka shiga shi'a suka bu suka fara taqiya suka fara kokarin shigar da matasa cikin shi'a su mala albani Allah ya gafarta musa da gaske na farko da suka fara gano cewa ƴan shi'a ne wannan mutane suka fara musu raddi mala ya fara karantar da littattafai karantar da manhajin salaf a wannan gari wanda alhamdulillah ya taimaka wajen gintse shi'a kwata-kwata a garin wanda al'adance da ya kamata a ce garin Zaria a Najeriya ya fi kowane gari yawan ƴan shi'a rafida tunda anan ogansu yake anan suka zo su yi cibiyarsu amma alhamdulillah mu dai sai ka tayawo a garin nan ka rasa ma waye dan shi'a sai dai baki sai dai baki da suke zuwa amma dai musulmi a garin nan ba su san yaduwar wannan abin nan din ba wannan wannan muguwar aqida ba Allah ya tsare mu daga baya kuma matasa suka yi iya abin da za su wajen ganin cewa an yada manhajin ahlus sunna ta ko ina da kuma samuwar makarantun addini a zariyar din nan waɗannan zaurika da ake karantar da sunna ake karantar da fiqhu ake karantar da lugal arabiya hatta na ɗan ɗari'unan da kake gani jama'a duka sun taimaka wajen daƙile shi'a so da ita shi'a ba ta samu ta sakata ta wala sai inda jahilci ya sakata ya wala duk mutanen da suke yin karatu an yi ahalari har zuwa askari har zuwa mufassar an karanta lawali da sani an karanta muwadda bukhari an karanta kitabut tauhidi an karanta littafai iri daban-daban ko ina ka bi masallatai da zaurika da makarantun islamiyya da wuraren tarurruka ana takata addini to shi a wata samun abin take so irin wannan wurin sai ta samu inda jahilci yayi katutu to ake iya data da haka Allah ya saka wa mutanen Zaria da alkhairi malaman su da ɗaliban ilimi da shehunnai da duk wani wanda ya harka addini a garin nan an san yadda aka dinga hada karfi da karfi wajen ganin an yake su Malam Musa sahabi namu nan tudun wada Allah ya saka mai da alkhairi. Malam Musa Allah ne da kwanan shi na gaba da tana sun kashe shi. Saboda sun taba zuwa sun sare shi da makami saboda yadda Malam Musa ya taso su gaba da raddi yayi ta musu wato tonan siriri. Ashe matsayata sun shigo cikin musulmai ba a sani ba da makami. Wani ya kashe wuta, wani ya caka mishi wuka aka. Allah dai da kwanan shi a gaba ya tsira. Haka suka ta wannan iya shege. Haka na Malam Ahmad Kauru Allah ya gafarta mai Allah mai rahama. shi ma ya yi iyayensa kai da malamai da yawa waɗanda wasu ba kai tuni sun sayandu ba a ƙasar zariya ɗin nan da kewayenta da sauran wurare sun yi iya abin da basu wannan tun kafin a zo waɗanda suka bi shi da tsammanin alheri yake yi su zo su gane lokacin da aka zo aka yi wani taro a nan zariya ina da 1991 ne ko there about a babban dodo aka zo su malami ne daurawa su a tukuri nan da su waye suka zo suka mai suka mai tsirara nan ma aka ce in ya isa ya fito bai fito ba amma ka duk da haka jahilai suka ci gaba da binshi aka ci gaba da yin wannan sawarwara aka ci gaba da yin wannan iya shege har ya kai inda yake yanzu Allah ubangiji ya ci gaba da mana maganin su wallahu almusta'an ina ganin bari mu saurara anan ko sai mu tashi lambar tarjama ta 2028 insha Allah a darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi